إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na masjidul imam na masjidul da'awati wal ikshad a nan anguwa ta site dipte a birnin Niamey da muke gabatar da tafsirin karatun littafin bulugul maram a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babu sifati salati babu mai bayani akan siffar sallah wanda yana ɗaya daga cikin babubuka masu tsawo a cikin wannan littafin wanda a yau ina tsammanin Allah ya so za mu kare da babin kahin mu ci gaba akwai wani ɗan uwa da ya nemi a faɗakar game da masu tallar magani maganin gargajiya musamman akan abin da ya shahi al'amari na ƙara ƙarhin maza da na mata da abin da ya kamata haka tabbas wannan abu ne wanda ya kamata a ce an yi dubi a kansa kuma bayan ya mini wannan maganar aka yi daidai sai na diba labaru a kwana biyu da suka gabata na gani a nigeria bil'akas a garin lagos an hana masu wannan tallan magani an hana su yawo da wannan kofar laikin da wannan magunguna da suke yi wannan sai nuna mun da cewa idan ya kasance a kasar lagos wadda mafi rinjaye ba musulmai ba ne sun hana wannan don suna ganin illarsa to ina ga mu kasar mu ta musulmi domin wannan abin da suke yi mafi yawanci ya saba ma addinin musulunci za ka ji kana tahe kana tare da ɗanka ko kana tare da sarakuwarka ko kana tare da surukinka za ka ji mai tallan magani yana magana ta batsa Allah za ka ji nauyi ko ba za ka ji nauyi ba za ka ji nauyi wai wannan idan ma an ta yi akan bai shahi addini ba to kuma a me yake da suna idan aka ji a gaba ɗaya ma kenan shahuwar addinin da yi domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma alfasha ma'ana alfasha faɗin alfasha za ka ji suna faɗin magunguna na abin da ya shahi al'aura na abin da ya shahi saduwa wanda addinin bai karantar da mu haka ba kuma hatta al'adar mu ta hausawa a can da ba a san wannan ba wanda aka sani da wannan su ne mutanen banza amma yanzu aka gani mutum da geme yana faɗin irin waɗannan magungunan allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimin fid dunya Allah madaukakin sarki yake cewa wa'inda suke so alfasha ta yadu a cikin al'umma a cikin mutane masu imani wannan da Allah alfasha ce ko ba alfasha ba alfasha ce yada alfasha ce Allah yake suna da azaba mai radadi a duniya kamin kuma su je a lahira su isko wadda ta hita baya ɗaya daga cikin siffar mutunan kirki faɗin magana ta alfasha ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisal almu'minu bit-ta'ani wala la'ani wala al-fahish al-badhi ba mumuni bane wanda yake yawan la'anta wanda yake yawan sukar mutane wanda yake yawan zagi wanda yake faɗin alfasha da bakinsa a wani hadisin ake siffanta muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan manzo Allah bai kasance ba mai alfasha ko kuma mai yada alfasha ko kuma mai faɗin alfasha kina wannan ba siffa bace ta mutunan kirki wanda suke shin mu idan har suna so su siffanto da siffa ta mutanen kirki su san da cewa to wannan baya daga cikin siffa ta mutanen kirki sannan kuma yada alfasha ne wadda Allah ya yi alkawari na azaba ga wanda suke yin ta bayan wannan kuma idan sun kiji muna roƙo zuwa ga hukumomi da su sa hannu a cikin wannan al'amarin kamar yadda a ƙasar Lagos hukumomi ne suka hana wannan kin idan za a yi wannan tallar ba a hana ba amma a laɓe wanda ya kai kanshi a faɗa mishi in mutum shi kai shi faɗa mishi abin da yake so amma mutum bai so ya ji baka sa shi dole sai ya ji da ufar le kamar yadda ake kiran sallah mutum yana yana yada alfasha ga wannan duk mutumin da yake da kishi tabbas zai ji haushin wannan abu Allah ya sa mu gane idan ba a manta ba za mu tashi a yau hadisi na ina tsammani 312 hadisin abdullahi bin mas'ud haka ne ko? haka ne? jayi mala ya ce wa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi ya ce qala iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya juyo muna mana an yi sallah ne sai manzon Allah ya juyo bayan ƙara sallah sai kalle su faƙala sai ce idan salla ahadukum idan ɗayanku yana sallah falyakul to ya ce attahiyatu lillahi gaisuwowi zuwa ga Allah wassalawatu da kuma aminci wattayyibatu da kuma daɗaɗɗun kalimomi kyawawan kalimomi assalamu alaika ayyuhan nabiyu amincin Allah a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu da kuma rahamar Allah da albarkokinsa assalamu alaina amincin Allah a kanmu wa ala ibadillahi salihina da kuma akan bayun Allah salihai ashhadu an la ilaha illallahu na shaida ba abin cancanta da bauta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawansa ne kuma dan aikensa ne thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan sai ya zaba a cikin addu'o'i wadda ta hibirge sa fayad'u sai yayi addu'a da ita muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa واللفظ للبخاري أما وانا اللفظ النبخاري وللنسائي آه لفظين إما رواية إمام النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد منكسا تيمنا تيوا كامين أفلن تامنا تهيا أنا كامين أفلن تامنا تهيا ولأحمد رواية إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله علمه التشهد معنى ياكو يا مشي تهيا wa amarahu an yu'allimahu nasa kuma ya umurce sa da ya koyar da mutane ita wannan hadisin da ruwayoyinsa gaba ɗaya suna bayani ne akan mi akan tahiya tahiya a cikin mi tahiya a cikin sallah wannan tahiyar malumai a gaba ɗayan malumai sun tahi dai akan cewa tahiya tabbas za a yi ta a cikin sallah to amma shin tana ɗaya daga cikin rukunnan sallah tana ɗaya daga cikin furudus sala wannan nan ne aka samu saɓani amma magana mafi inganci ko shakka babu tahiya ta ƙarshe ita tana ɗaya daga cikin rukunan sallah wadda idan babu ta sallah tana mi tana lalacewa an gane da kyau ko amma tahiya ta farko ita ce ba ta daga cikin rukunan sallah wadda idan mutum ya ya wuce misali tahiya ta farko maimakon ka zamna kai tahiya sai ka miƙe tsaye zaka komo kai zaka ci gaba dan saboda ba ta daga cikin mi ba ta daga cikin arkanu sala ba ta daga cikin rukunan sallah kinan shi yasa zaka barta amma sai kai sujudu sahw amma ita tahiyya ta karshe dole sai an yi me dole sai an yi ta wannan shine magana mafi inganci ashe kaga wanda bai iya tahiyya ba sallar shi tana cikin me sallar shi tana a cikin hatsari zaka samu da yawa ko ba su iya tahiyya ba kinan tahiyya tana daya daga cikin abin da zai jawo sallar ka ta cika kuma yana daya daga cikin falala ta tahiyya a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda a cikin tahiya yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina idan mutum ya faɗi haka to babu wani mumuni da yake a ban ƙasa face kasa shi a cikin addu'arka anan ne ma malamai suka ce dalilin wannan ne yasa sallah ta kasance daga cikin ko a ce ta farko a wajen muhimmanci wajen Allah madaukakin sarki bayan kalimatu shahada an gane da kyau ko dan saboda a cikin sallah akwai mi akwai haƙƙin wa akwai haƙƙin mutane mana idan ba ka yi sallah ba ka ci haƙƙin sauran bayan Allah don saboda in kai sallah sai ka musu mi sai ka musu addu'a an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa dama asali ka'ida ce a wajen malaman maqasid suke cewa an-naf'ul muta'addi afdalu min al-qasir duk ibadar da amfanin ta ba kai kadai ya takaita ba tana zuwa ga sauran al'umma to ta yi muhimmanci wajen Allah yadda ibadar da amfanin ta kai kadai ta takaita bil misali yattadhi al-maqal misali a yin zikiri an gane da kyau ko mutum ya zamna ya ta zikiri ya ta jan tabzi idan mutum ya ja tabzi shi da wa zai samun lada shi kadai zai samun lada amma lokacin da kai sallah kai attahiyatu lillahi dawa dawa zai samun lada dukkanin al'umma sun shiga a ciki to shi yasa sai kasance sallah Allah ya hihita ta akan mi akan sauran ibadu misalin azumi har yanzu kun ga azumi sai Allah ya kai sa a kusan mi a kusan aikin haji har zakka ma Allah ya mi ya hihita ta akan mi akan mi akan azumi tare da cewa kuma azumi wata guda ake ana yi zakka kuma fa lokaci guda ne kun ba kowa ke yi ba amma duk da haka na Allah hihita zakka akan mi akan azumi dan saboda ita zakka haƙƙinta ma'ana amfaninta ba gami ba ba ga mai kawai ya takaita ba yana tahiya ga wani an gane da kyau ku shi kuma azumi mai kawai ya takaita da shi abinda nake so in nuna muku yana daga cikin sirrin da yasa sallah Allah yi ta ta akan kowace ibada dan saboda a cikin ta akwai haƙƙin kowanne mumini akwai haƙƙin manzon Allah akwai haƙƙin Allah dai da farko akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙƙin wa akwai haƙƙin sauran musulmai domin in kai sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shine ma'anan ka'idar annafa'ul muta'addi afdalu min alqasir wannan shine kenan a takeice tahiyya tana da muhimmanci a cikin sallah rishin yin ta yana iya jawo lalacewar sallah gaba ɗai kuma sannan da cin haƙƙin sauran al'umma domin baka musu addu'a ba anan in muka kawo riwaya ta gaba sai mu ƙara fassarawa yace manzo Allah da ya koyar da su tahiyar sai ya koya mishi yake ya umur ya koya ma mutane wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna fallancinta kuma a nan a riwaya ta imamun nasa'i ce kunna na kulu kabla an yi furada alaina tashahud ma'ana sun kasance kowa na faɗin abin da yake so kamin a ɗora musu tahiya a shi sai nuna cewa lokacin da manzon Allah ya koya musu tahiyar ya nuna menene ya nuna dole sai an yi ta an gane da kyau ko mala yace wali muslimin a riwaya ta imam muslim an ibn abbas radiyallahu anhu daga ibn abbas Allah ya dada shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuna tashahhuda yana koya muna tahiyya ga yanda yake koya muna ita at-tahiyatul mubarakatu gaisuwowi masu albarka at-tayyibatu wanda suke tsarkakakku lillahi su kasance ga Allah sai aka kawo sauran an gane da ke ko kamar wannan wata siga ta biyu ce waccan attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka har zuwa karshe ita kuma wannan attahiyatu al-mubarakatu was-salawatu at-tayyibatu lillahi sai aje gaba ashe wannan shi na muna ashe nau'in tahiya ba mi bane ba guda bane nau'i daban-daban ne wasu malamai suna ganin ma in aka hada riwayoyin yana kai nau'i kusan 20 da yan kai yana ɗaya daga cikin littafan da ya jero su ko su ko shi bai kawo su gaba ɗaya ba shine littafin almamun albani sifat salat ina tsammani kusan nau'i bakwai ne kawo ko hiya da bakwai amma dai malamai suke cewa nau'in tahiya an samu kusan nau'i ashirin da yan kai ashirin da hudu ne ko ashirin da biyu ina tsammani an gane da kyau ko akwai daga cikin su attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi lokacin wannan ita ta shahara an gane da kyau ko lokacin muna zahi-zahi sai mu ce wannan tun da da muka samu sabuwa sai muka ce wannan ba ta da inganci an gane da kyau ko kun san mafi yawanci sodiya in kana sabo sabo wajen neman ilimi to da ka samu sabon abu sai ka gami shine daidai sauran duk kuskure ne an gane da kyau ko to kenan azzakiyat ita ma ta tabbata ita ma ta tabbata a sunna mutum yana iya yi ta a takaice dai tahiya nau'i nau'i ce in ka ji wani yayi wani nau'i kada ka ce yayi kuskure a shi ma sunna yi asali ma abin da aka yi so ka iya nau'i mai yawa wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan amma wadda ta yi shahara ita ce ta ibn mas'ud wannan attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka har zuwa karshe jayyid a kenan asali da ita tahiyya idan kuka ji sunanta menene gaisuwa ce zuwa ga wa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah ya ce al musalli yunaji rabbahu mai sallah kaman ya zo ganawa da Allah ne kaman ya zo gaida Allah madaukakin sarki ne kuma za ku shi hausa suna cewa idan za su kai sallah za mu je gaida Allah kun ga ba kuskure suka yi ba daidai suka yi an gane da kyau ko domin a ciki akwai attahiyatu lillahi ma'ana gaisuwa ta musamman zuwa gawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a hadisi na gaba malai yake cewa wa an fudala ibn ubayd radiyallahu anhu qala an karbo daga fudala bin ubayd Allah ya dada shi ya ce sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan manzo Allah ya ji wani mutum ya da'u fi salatihi yana addu'a a cikin sallarsa lam yahmadillah bai yabo da godiya ga Allah ba wa lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam kun bai salati ga annabi ba an gaye da kyau ko yace a faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajila hada manzo Allah ya ce wannan ya yi gaugawa sun mada'ahu sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa faƙala sai ya ce idan salla ahadukum idan ɗayanku yana sallah ko kuma yana addu'a a nan lafazi na sallah zai ɗauki ma'ana ne na asali na luga domin sallah tana da ma'ana guda biyu akwai luga akwai istilah idan aka ce as-salatu lughatan ana muhimmi addu'a idan aka ce istilahan ana nuhin hiya a'malun wa aqwalun muftatihatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslim kenan a larabci da an ce as-sala ana nuhin addu'a amma a urfi na addini da an ce as-sala ana nuhin mi wasu ayyuka ne na musamman kenan a wannan ana nuhin idza salla ahadukum idan dayan ku yana addu'a ko zai yi addu'a falyabda bi tahmidi rabbih to ya fara gode ma ubangijinsa wasana'i alaihi da yabo a gare sa thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga annabi thumma yad'u bima sha'a bayan wannan sai yayi addu'a ya roki abin da yake so rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wasalasa da mutum guda uku wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da imam al hakim kina wannan hadisin wani mutum ne manzo Allah ya je yana addu'a a cikin sallah yana ta ya Allah ka bani kaza misali a ce wani tuzu ne ka Allah ka bani Allah Allah ka bani kudin aure Allah ka bani kudin aure haka kawai yake faɗi an gane da kyau ko to shikenan sai bayan ya kare sai manzo Allah ya kira sa yace kai gaugawa ba haka ake addu'a ba to sai manzo Allah ya koya masa ga ladabin mi ga ladabin addu'a ina a takeice wannan hadisi na namuna ladabin addu'a ko da ko a cikin sallah ne manzo Allah ce na farko ka fara yabon Allah madaukakin sarki me ake ni da yabon Allah shine ka zano sunayen Allah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya rahmanu ya rahim idan ma da Hausa ne zaka yi shi ma haka ake so ya tsayayye rayayyen sarki ya malikul mulki in ji hausawa ya malikul mulki ko ya malikal mulki amma ya malikul mulki in ji hausawa an gane da ka yi kirari ga Allah maɗaukakin sarki wanzu Allah ya ce sannan ka yi ne ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe sai ka zalo buƙatarka to kun ga wannan shine ladabi na addu'a ka yi yabo ga Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ga yi ne ka gai bukatar ka kun san hikimar wannan shine lokacin da kai yabon Allah a ɗabi'ance za mu ce Allah zai ji me ko Allah zai zai ji farin ciki tunda so da yawa Allah Allah yana cewa yana farin ciki yana ɗaya daga cikin siffar Allah alfarhu kamar yadda ya zo a hadisi lallahu ashaddu farihan Allah ya yi tsananin farin ciki da abin da ya kama da haka kinan yana ɗaya daga cikin siffar Allah farin ciki kinan lokacin da kai yabi Allah Allah zai yi farin ciki bayan ka yabe sa kuma sai ka yabi wa ka yabi masoyinsa shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan farin ciki bisa farin ciki lokacin da ko mutum a ɗabi'ance ke a cikin farin ciki an roƙe sa zai mi zai mi zai bada an gane da ke ko wannan shine kenan kinan lokacin da kake ango ka guji ka guji yawan yawan yawan kyauta an gane da ke ko ko ka guji yawan alƙawari ga matarka kana aikace mata ba zan miki shiya ba an gane ko ka gani akwai matsala kuma alhali can daɗi ne ya shaka sai daga bayan fara bata ma rai kenan a ɗabi'an abin da yake nuna muna addu'a ana so mutum shi yasa Allah madaukakin sake ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shine malamai suke cewa min min waza'ifi asma'illahi al-husna ad-da'watu biha yana ɗaya daga cikin ayyukan sunayen Allah shine mutum yayi addu'a da su an gane da kyau ko wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna muna ashe daidai gwalgwadon yanda ka yabi Allah a cikin addu'arka daidai gwalgwadon yanda zai bi yanda zai karɓa maka Allah ya ba mu ikon ya haka kuma ya karɓa mana addu'inmu a takaice wannan hadisin yana nuna mana ladabi na addu'a kada ka zano buƙatar ka kai tsaye wa an abi wa an abi mas'udin al-ansari an karɓo daga abu mas'ud al-ansari wanda yake daga cikin mutanen madina radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce قال بشير بن سعد بشير بن سعد ياتي يا رسول الله يا مايكين الله أمرنا الله أن نصلي عليك الله يا من أمني ميمك سلاتي فكيف نصلي عليك تو يا زام ميمك سلاتي فسكت sai ya yi shiru sun maƙala sannan sai ya ce ƙolo allahumma salli ala muhammadin ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ya allah ka yi salati akan muhammad wa ala ali muhammad da kuma akan iyallan muhammad kama sallaita ala, Ibra ala ali ibrahim kamar yadda kai salati akan iyallan ibrahim mu muka hisaba da shi kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan kaman ta'kid ne kaman tikrar ne na ta'kid amma idan kace ali fulan huwa dakhilun fi dhalik ma'ana da aka ce wa ala ali ibrahim ana nuhin hadawa hada ibrahim kenan shine kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati akan iyallan ibrahim wa barik ala muhammadin kuma kai albarka akan muhammad wa ala ali muhammadin da kuma akan iyallan muhammad kama barakta ala, ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka akan iyallan ibrahim fil alamina akan sauran tahalikai ma'ana kamar yadda kai albarka akan iyallan ibrahim ka hihita su akan sauran mi akan sauran halittu shine ma'anan fil alamina innaka hamidun majid lalle kai Allah godadde ne majidun daga almajidu ne ay zulmajidi kai godadde ne ma'aboci ɗaukaka wassalamu kama alimtum sai manzo Allah ya ce ita kuma sallama kamar yadda kuka sani ne wa zada ibn khuzaima fihi ibn khuzaima ya ƙara a cikin wannan hadisin fa kaifa nusalli alayka to ya za mu yi maka salati idan nahnu sallaina alayka fi salatina idan za mu yi maka salati a cikin sallar wannan hadisin yana walwale matsaloli masu yawa an gane da kyau ko da farko dalilinsa shi ne lokacin da Allah maɗaukakin sarki sabko wannan ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna ma manzon Allah salati suna ma manzon Allah addu'a ya ku wanda ku imani ku yi masa salati kuma ku yi masa gaisuwa to kun ga anan umarni ne daga wa daga wa daga Allah madaukakin sarki malaman usul ko suke cewa al'amru yaqtadil wujubi idan Allah ya ce ai abu ana nufin dole ne sai kai kenan salati ga annabi wa ba in kaso bane kai dole ne sai kami dole ne sai kai shi yasa ma mafi yawancin malamai sun ce akan cewa salati ga annabi wajibi ne a cikin me a cikin sallah idan kai sallah ba kai salati ga annabi ba sallah ka ta lalace dole sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Allah ya sabkar da wannan ayar ku yi salati ga annabi sai suka ce ya ma'aikin Allah mun san yadda za mu yi maka sallama assalamu alaika ya rasulallah to ya ne za mu yi maka salati ko da suka tambayi sai manzo Allah ya shiru a wata riwayar sai suka sai suka razana suka yi tsoro ka a zo sun manzo Allah tambaye ta bata mishi rai in ba sa son su ga bacin ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga yayi shiru ashe ana mishi wahayi ne an gane da kyau ko bayan an karewa manzo Allah wahayi sai yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshe an gane da kyau ko kenan wannan addu'ar sai ta kasance tawqifiyya ce ma'ana marfu'a ce daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ma ya samo ta ne daga wa daga Allah madaukakin sarki domin wahayinta ne aka masa dalilin wannan ne malamai suka ce ashe babu salatin da ya inganta ai a cikin sallah in ba wanne ba in ba wannan salatin ba shi ake ce ma salatul ibrahimiyya dan me yasa ake ce salatul ibrahimiyya dan saboda a ciki an zano wa an zano annabi ibrahim alaihi salam wannan shine kenan kuma yana daga cikin abin da jinna muna wannan salatin wajibi ne kawai a cikin sallah ta farilla ko kuma a cikin sallah shine nan da yace idza nahnu sallaina alayka fi salatina idan za mu yi maka salati a cikin sallar mu wani salati za mu yi sai manzo Allah ya koya musu wannan ashe sai nuna wanda ba shi ba baya kafuwa a cikin mi a cikin sallah kuma sallah kowace domin wannan ya zo mutlakan sallah ta farilla da sallah ta mi da sallah ta nafila to nan ne inda mas'alar take shine to ina ga salatin da mutum zai yi wajen sallah ba a cikin sallah ba kana so kawai ka yi manzo Allah salati mai yawa ne sai kai ta salati to shin dole sai ka yi wani ko kuma a kana iya kai wani salati an gane da kyau ko anan magana mafi inganci shine in dai ba a cikin sallah ba an gane da kyau ko duk salatin da kai ya inganta matukar da ya dauki lafazi na salati gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kai Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wannan ni na haddace shi ga tsohon mutum ina dan karami Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim lokacin da muka muka iya wannan kuma sai muka ce tsohuwa ba ku iya salati ba ga yanda ake salati sai daga baya muka gane ashe su ma yanda suke daidai ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim haka suke maimaita shi an gane da kyau ko shi ma salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shi ma menene salati ne na baku nau'i nawa uku biyu go in muka hidda wancan babban to kuma kana iya sallallahu alaihi shi ma salati ne an gane da kyau ko shi yasa malamai suke cewa babu wanda ya kai yawan salati ga manzon Allah kamar masu karatun mi hadisi domin dai hadisi an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko ahlu shine wani malami ke wakike cewa ahlul hadith humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu anfasahu sahibu ma'ana masu karatun hadisi su ne mi wanda suka yi dacewa da manzon Allah ko da yake busu yi abota da shi busu yi zamaninsa ba to amma suna zamani da rayuwarsa ma'ana hadisin da suke karantawa kenan ya ishi falala ka zo wannan majalisi ka zamna dan saboda mi salatin da zaka yi da an ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kenan shi na sallallahu alaihi wasallam shi ma menene salati ne kai ko cewa kai allahumma salli ala muhammad shi ma menene salati ne an gane da kyau ko to wani zai iya to to salatin fatiha an gane da ke ko to wannan shi ne ke da shi ba wannan wata matsala ce mai mai zurhi sosai shi salatin fati a idan da a ce wanda suka yi shi sun yi shi ne ga manzon Allah to da ma'anonin salatin ya inganta daga cikin magabata akwai wanda suka taya akan haka ma'anan salatin continuing da a ce da sunan manzon Allah aka yi sa da yami da ya inganta to matsalar da aka yi sa a asali ba manzon Allah aka ma ba an gane da kyau ko wani ne wani wali daban ne aka ma to shi yasa malamai suka mi suka yi wurgi da shi an gane da kyau ko amma in ba shi ba ma'anansa da zamu dauko salati mufassara sa zaku ga ma'anansa ma'anansa ce ma'ana ce mai kyau wadda take nuna salati karara to sai dai matsalar ba manzon Allah aka ma shi ba wani aka ma shi daban ruwayo sun sha ba wasu ce Ahmadul Bakari wanda shi ne mahulkinta da abin da ya kama da haka domin shi ne alfatihu lima ughlikakin abin da aka liƙe ma'ana annabcin da aka liƙe wajen lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bakarikin zai mi zai bude sa an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai salati duk lafazin da ya dauki salati shi ma salati idan muka dauki innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله زوا كرشي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتيكي باب صلاتي كو أتيكي باب صلاتي to sai dai an kare gaba dai a ciki babu salati a a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim wannan babu salati wannan isti'aza ce an gane dake ko alhamdulillahi wa kafa thumma as-salatu was-salamu ala nabiyihi mustafa kun ga wannan shi ma menene akwai salati a ciki an gane da kyau ko wannan shi dai ne kenan insha Allah a takeice dai salati na ibrahimiyya ittifakan shi dole ne a cikin sallah shi za a yi amma a wajen sallah duk duk salatin duk yake ma'anan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kai misali ran juma'a manzo Allah ya sunnanta mana mu yawaita salati to kun ga in kace kai salatul ibrahimiyya zaka ga a ɗabi'ance akwai dan gajiya domin shi duk abin da ake so a maimaita shi da yawa za ka ga in yana ɗan gaji dai kahijin me kahijin nishaɗi kuma ba za ka ɓace ba wajen yi shi yasa mafi yawancin askar manzo Allah ya koya mana yan gajeru subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wanda shine tasbihi mafi girma kun ga ɗan gajeri ne to shi yasa haka salati shi ma idan za ka yi mai yawa idan ka yi wannan gajeren za ka yi samun nishaɗi kuma in Allah ya yarda al'umur bi maqasidiha za ka samu ladar abin da ka yi niyya a takaice wannan shine kenan shi ma dai salati wannan na ibrahimiyya ya zo da siga daban-daban za ku gani akwai wanda ke da fil alamina akwai wanda ba da fil alamina akwai wanda allahumma barik ko kuma wanda babu mi babu allahumma sai dai a ce wa barik da abin da ya kama da haka mala yace wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah yadda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum idan dayanku yayi tahiya falyasta'id billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya kulu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wa min azabil qabri da kuma azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati da kuma fitinar rayuwa da tami da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal da kuma sharrin fitinar dajjal shahohi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito suka rawaito sa kenan wannan hadisin yana nuna mun da cewa bayan mutum yayi tahiya yayi salati ga annabi sai ya kame sai ya ka wannan addu'ar an gane da kyau ko wannan addu'ar ta kumshi duk wani alkhairi na duniya da lahira kuma a shimilce abin da kake neman tsari abubuwa guda nawa ne guda hudu an gane da kyau ko na farko menene azaba ta kabari na biyu a na farko azaba ta jahannama ko na biyu azaba azaba ta kabari na uku azaba ta fitina ta mi rayuwa da mutuwa su an haɗe suri guda an gane da kyau ko dan a lokaci guda suke tunda sai ka rayu ne sannan ka mi sannan ka mutu in baka in ba a yi ka baka mutuwa kenan wannan shine kenan na ƙarshe shine mi wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuji anan sai da manzo Allah ya taukidi aka sa sharri fitna almasihi ad-dajjal an gane da kyau ko kalmomi guda uku wanda dukkan su sharri ne sharri fitna almasih almasihu ai ma'ana me da suna wanda aka goge ma rahamar Allah shine ma'anan almasih idan aka danganta shi ga dajjal wanda mun ga ma'anan shi aka danganta shi ga wa ga annabi Isa kenan an shahi shi daga rahamar Allah an shahi masa kuma mi ijiya guda wannan shine kenan dajjal ku ji manzo Allah sai dai ƙara taukidi akan sa yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa ma min nabiyin illa anzara ummatahu dajjal babu wani annabi face ya ma al'ummar sa gargadin su nemi tsarin dajjal ku ji fa annabawa lokacin da manzo Allah ya faɗa musu yake cewa idan dajjal ya zo in dai ni ina a cikin ku ina raye to ni ne zan kare da shi ya ce amma kuma in bani raye to kowanne ya ta kansa haka manzo Allah ya ce an gane da kyau ko shi yasa wani wa'azi da ban manta na Kabiru Gombe nake sauraro yake cewa in ka ji an ce da yake garuwan Nigeria ne yake faɗi in ka ji an ce yayo Kano to kai Maiduguri in ka ji an ce yayi Maiduguri kai Chadi an gane da kyau ko wannan duka yana da siffantawa ne amma in ba shi ba shi sharrin dajjal ya huce haka nan domin shi ta ko ina zai iya kasancewa za ka ji an ce yana yamai kiftawan idanu sai ka gansa ina a nigeria an gane da ke ko mana yana da fassara hadisin manzo Allah ne yake kowanne ya ta kansa to daga cikin maganin da manzo Allah ya bamu sai ce duk wanda ya zo a wannan lokacin ya karanta masa fawatih suratul suratul kahfi farkon suratul kahfi ayoyi guda goma na farkon suratul kahfi a wata riwayar ma manzo Allah ce duk wanda ya haddace wannan surorin to Allah zai tsayatar da shi daga sharrin wa dajjal ba haddacewa kawai ba ka haddace kuma ka san me ka san ma'anan su kuma ka yi me ka yi aiki da su an gane da kyau ko wannan shine kenan bayan wannan sai suka tambayi manzo Allah tsawon wani lokaci zai yi a duniya sai manzo Allah ya ce musu yawmun ka sana wa yawmun ka shahar wa yawmun ka jumu'a wasa'iru ayyamihi ka ayyamikum suka ce ya manzo Allah jimawa tsawon wani lokaci ne dajjal zai doka sai manzo Allah ce rana dai zai rana dai zai yi tsawon ta kaman shekarar da kuka saba a duniya kwana guda nasa na farko kawan mi kaman shekarar ku a duniya ma'ana rana za ta tsaya ba za ta sabka ba sai ta shekara guda ka san sahabbai ba su bari ta kwana an gane da ke ko bari mu kare rana guda kaman shekara rana ta biyu kawan mi kaman wata kaman wata guda tsawon wata guda rana guda rana guda kaman sati guda juma'a zuwa wata juma'a to sauran kwanakin kaman kwanakin ku wanda kuka saba suka tambayi manzo Allah to ranar da zai shekara fa zai yi wata fa zai yi sati fa ya zamu yi da salloli idan muka yi sallah guda biyar ta isa sai manzo Allah ce a'a faqdiru manzo Allah ce ku kaddara an gane da kyau ku wannan shi na mana babu wani abu da mutum zai zo da shi a musulunci face musulunci ya samar masa da me ya samar masa da mahota kun ga a can da su suna ganin to ya za a yi cikin kalima guda faqduru ku kaddara an gane da kyau ko to wannan shine kamar yadda za ku idan kuka na bin labari akwai kasa wadda rana ba ta hutowa ko ko kuma akwai inda rana ba ta haduwa ko kuma ko tana haduwa sai ta shima to duka wannan su ma kaddarawa ne za su jayyid za mu zo a hadisi na gaba mala yace wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kare tahiya ta ƙarshe kenan sai ya faɗi mi sai ya faɗi wannan addu'ar kenan a wannan riwaya sai ta nuna tahiya ta ƙarshe a cikin tahiya ta ƙarshe ne ake mi ake yin wannan addu'ar wa an abi bakr as-siddiq daga abubakar radiyallahu anhu Allah ya dada shi annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu zan kokari muna iktinamin wannan fursar duk hadisin da muka karanta mun ce annahu qala li rasulillahi tumuida dan mu tara ma kamumi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace manzon Allah yace ya ce ma manzon Allah kenan Abubakar ne yace ma manzon Allah allimni du'aan ad'u bihi fi salati ka koyar da ni wata addu'a da zan yi a cikin sallata qala yace qul illahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira kace ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kun babu wanda yake gafarta zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indik ka gafarta mini da wata gafara ta musamman a wajenka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne mai jin kai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wani hadisi yake nuna mana kwaɗayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gafarar Allah wani hadisi yake nuna mana wai sahabbai duk da Allah ya musu alƙawali na aljanna radiyallahu anhum wa radu anhu amma duk da haka nan suna mi suna tsoron mi suna tsoron azabar Allah madaukakin sarki duk da haka nan busu sakankance ba lam yattakilu busu dogara ga alƙawalin da Allah ya musu ba an gane da kyau ko ku ji abubakar ne yake tambaya ka koya mini addu'ar da zan yi don Allah ya gafarta mini a cikin sallata an gane da kyau ko wanzu Allah ya koya mishi wannan yana ɗaya daga cikin addu'ar da ake ce ma sayyidul istighfar an gane da kyau ko ma'ana addu'a wadda ita ce shugaban neman gafara to ita wannan addu'a tana daga ciki Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim an gane da kyau ko kenan wannan yana da kyau a ce mu haddace ta don mu yawaita yin ta domin mu masu kuskure ne wannan musamman wani abin da ya shahi wannan bakin namu wannan bakin Allah ka kare mu na shi yi wa mutane sharri ƙarya ƙazahi da abin da ya kama da haka shi sa kamar yadda muka gayi a wata muhadara da muka yi wancan satin ka ji abubakar da kansa watarin yana zaune a cikin gida sai ga umar ya shigo umar na shigowa sai ga abubakar ya jawo halshe yana tashinsa yana tashin halshe kamar ya cire sa wai ladabtar da halshen ne yake yi ya ce mahiya ababakar lahiya ya kai abubakar kake jan halshe hakan ga sai ce da'ani ya umar fahada alladhi awradani almawarid fahada alladhi awradani almawarid yace barni ya kai umar in cire wannan halshen ba dan da Allah ya hana ni ba da cire isa zan yi wannan shi ya halakar da ni wannan shi jefa ne a cikin halaka wa yake faɗin wannan abubakar siddiq wanda shine na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abubakar yayi haka mu ashe abin da ya kamata mu ya kamata a ce ya huce haka an gane da kyau ko Allah ya bamu ikon kame wannan harshen namu mali yake cewa wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala an karbo daga wa'il dan hujr Allah ya dada shi ya ce sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da manzon Allah fakana yusallimu an yaminihi sai ya kasance yana sallamewa ta damarsa an gane da kyau ko sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa an shimalihi a hagunkinsa assalamu alaikum wa rahmatullah wa rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa wannan hadisi na muna bayanin ɗaya daga cikin shigogi na sallama yadda ake sallamewa daga mi daga sallah mun san da cewa sallamewa ita ce mi ita ce ita ce mi makulli mabudi ita ce mi kabar harama makulliwa ita ce sallama kamar yadda na sha baku misali da mutum yana cikin sallah ya yi tahiya ya kare kawai sai ji an kira sai ya ɗauki salula ya fara magana sai da bayan ya kare manta ai bai mi ba bai sallama ba sallah ta yi mi a ta ɓace an gane da ke koto ya za a gyara ta kai tsaye za mu ji sallah ta lalace ya za a gyara ta ya zamna ya yi sallama sai idan kasance hirar ta yi tsawo sosai an gane da ke ko misali a ce wata budurwa shi ta kira sa san in budurwa ta kira ku akwai matsala bayan lokaci ya yi tsawo ma tana iya yiwa wani abu ya hoto to kun gani shi kenan amma idan kasance lokaci gajere ne ko kuma ka hota ne baka dan yi nisa baka tuno sai ka gomo ka zamna ka sallame ga dadin ilimi ko in baka san wannan ba shikenan sai ka sha wahala sai ka kuma kai ashe sallah ta lalace yanzu kuma ka shiga sabuwa wannan shine kenan kenan a takaice dai sallah ita ce mi sallama ita ce mi ita ce makulli bari mu dan mu dan shakata da wani dan labari wanda a ido na aka yi abu a masallacinmu na farko wanda kamin a gina mana wani masallaci a can sonisi wani mutum ne lattizo ɗan siyasa ne suna ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan farti mai mulki wanda ya gabata ana a cikin sallah ana a cikin ruku'i ba sai aka kira sa ana ɗokansa ko da ya ɗoka tunda ina kusa gare shi sai da ya diba da ya ɗoko ya diba na san ya ga wannan kiran wanda ba iya bari ne wallahi yana ɗokowa ya danna kawai sai ya waje a cikin ruku'i ba ya yi waje shiga waya ya yi waje shiga waya ni ne ce ni ban san me yake da suna shugaban bane mai gidan ne ya kira tunda yan yan abin gane tunda matarsa ma tana da alaka sosai da yar uwar Aisha ce matan Muhammadu Isu an gane da kyau ko to wannan shine kenan ku ji fa ya katse waya ya katse sallah gaba ɗaya wannan me hukuncin sa na farko za mu diba wace sallah ce a in sallar farilla ce a in sallar farilla ce nan ba a wasa Allah ya ce wala tubtilu a'malakum aya ce ta alqur'ani kada ku lalata ayyukanku nan malamai suka ce ana nuhin ayyuka na farilla domin ayyuka na nafila kana da dama kowane lokaci ka ka ka ka ka fasa kawai misalin wanda yake sa azumi na nafila ne lafiya lau an ka fefe su sai ka aje azumi in kana so haka ma sallah ta nafila kana aika katse kai tsaye amma idan sallah ta farilla ce in an fara sai an yi ne sai an ida sai da larura mai girma larura wadda za ta iya kai gami salwantar rayuwa ko shi malamai suka ce idan ka san da in ka kace sallan nan lokacin zai wuce na sallah to dole sai ka yi me sai ka ida sallan nan komi matsalar wanda suke yaƙi ba a hana ba a halatta musu ba su bar lokacin sallah ya wuce to ina ga wanda kai abin da kake bai kai yaƙi ba wai ana cikin tashin hankali ne an gane da kyau ko aka ce musu sun yi sallah su yi ta imma kana da kira takobi ko kuma kana akan doki sai ka yi sallar kada a bari min lokacin sallar ya wuce wannan shine kenan a takaice dai sallama ita ce mi makullin sallah ta zo da shigogi daban-daban wannan ita ce siga ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wata siga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum irin wannan in kayi sai ka je masallaci a tsik an gane da kyau ko sai jan a aida musamman in wanda ba su saba ba ne to akwai kuma wanda ma nasa wannan shi zai ba da mamaki ko assalamu alaikum shi kenan sai ka shiga harkokinka to irin wannan akwai wani abokina da ya ce ya yi sa ya yi sai ce sai da masallaci aka yi ta sauti ya ɗagu mutane ana ta magana an zo musu da sabon al'amari an zo musu da sabon al'amari to kun ga wannan sai a ce muku jahilci ne abin da dai ni ko da yaushe nake faɗakar da mu shine duk abin da muka gani mutum yayi a cikin ibada kada kai sai mu zarge sa matukar dai ba muna da tabbacin abin babu shi bane mu tambaye sa dan me yasa kai kaza wannan shine adalci kada mu ji mutum yayi abu kai sai mu domin malamai suke cewa al-ilmu bahrun la sahila la ma'ana shi ilimi wani kogi ne wanda baya da iyaka an gane da kyau ko me yake da suna imam malik yake cewa ma min ahad ko imam shafi'i ma min ahadin إلا وتذهب, وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذب عنه باب وني متون فاتي sai ya mutu bai san wata sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun kakannin mu da suka tai ba su san gilsatul istiraha ba dan hutun nan da ake azamna a tashi ba su san shi ba an gane da kyau ko sunnoni masu yawa ba su sani ba to haka ne mu ma sai mun tahi sannan a gano me a gano wata sunna wannan shine kenan malai ce hadisi na gaba وعن المغيرة بن شعبة عن كربودة مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ألا يدرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba ya kasance yana cewa a ƙarshen kowace sallah ta farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ina shaidawa ko kuma babu abin cancanta da bauta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lah baya da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd shike da mulki kuma shike da godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komai mai iko ne Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta kun babu wanda ya isa ya bayar da abun da kami abun da ka hana wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu sannan kuma kokarin mai kokari ko daukakar mai daukaka matsayin mai matsayi baya amfani a wajenka an gane da kyau ko ma'ana me zai tseratar da shi aikin sa wa allaysa lil insani illa ma sa'a an gane da kyau ko wannan shine kenan a wannan kine yana daga cikin addu'o'in da ake bayan an yi ni bayan an sallame sallah wannan addu'ar tana da muhimmanci sosai kula da ita kuma idan mutum yana ta'ammulinta kamar yadda na sha faɗi babu abin da zai tada masa hankali idan ya nemi wani abu ya rasa ko kuma ya samu wani abu yana tsoron a kwace masa kullum yusibana lama kataballahu lana wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala an karbo daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya da shi ya ce anna rasul inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana ya ta'awwazu bihinna ya kasance yana neman tsarin su dubura salati a ƙarshen sallah menene yake neman tsarin su ga sunan Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli ya Allah ina neman tsarin ka daga rewa shine al-bukhl wa a'udhu bika minal jubni kuma ina neman tsarin ka daga tsoro wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umri kuma ina neman tsarinka da a mayar da ni a ƙasan shekaru ma'ana in yi tsuha irin tsuha wanda zai kai ga hankali na ya huta shi ma'anan arzalil umr an gane da kyau ko kina ina neman tsarinka daga tsuha tugub tugub wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal kuma ina neman tsarinka daga fitinar wa min fitna wa a'udhu bika min fitnatid dunya kuma ina neman tsarinka daga fitina ta duniya wa a'udhu bika min adabil qabri kuma ina neman tsarinka daga azaba ta kabari rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wannan abubuwan guda hudu an gane da kyau ko na farko manzo Allah ne neman tsari Allah ya kare sa daga mi daga rewa rewa kala biyu ce an gane da kyau ko akwai rewa ta abun amfani da kuma rewa ta kai kanka kai makanka rewa riwa ta kumshi duk wani abu da duk wani abu da yake na amfani da ka hana shi yasa malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin rewa kai ma Allah rewa yani kai ma Allah rewa shine lokacin da ya baka sai ka sa sa a neman duniya ba za ka sa sa a wajen mi ba a wajen bautar sa kai ma Allah rewa idan sallah ce minti biyar a yi shafa a kare amma idan haraka ce ta duniya a za a jima ana yi an gane da kyau ko kana ma Allah rewa kenan rewa kuma sauran na yi ma mutane da abin da ya kama da haka wannan mun sansa na gaba shine ina neman tsarin ka daga ka karin daga tsoro ake nuni da tsoro irin tsoron da zai kai ga mutum ya fada a cikin sabon Allah madaukakin sarki sannan na uku ina neman tsarin ka daga tsuha tugub tugub irin tsuhon da zai kai ga mutum bai ma san abin da yake ba irin tsuhon da mutum zai zama to ma diyan same nauyi har ma su mutsu ya mi ya tahi an gane da kyau ko kada Allah ya kai mu ga wannan tsohon irin tsohon da zaka ga tsoho ya kuma kaman jariri kashi sai an wanke masa abinci sai an sai an tamna masa Allah kada ka kada ka samu irin wannan tsohon mafi yawanci irin wanda wannan tsohon yake samuwa mafi yawanci kamar yadda malamai suke cewa su ne wanda suke nisa da Allah madaukakin sarki ma wanda suke makusantan Allah komi yawan shekarunsu zaka ga Allah ya bar su hankalinsu karatun Kur'ani zaka ga wani tsoho a bidiyo misali da aka wani tsoho dadduke yake amma shi ke jin sallah kuma a cikin kai ke jawo karatun Kur'ani murya kuma rangada dau Allah ya bar mishi ita yasa malamai suke cewa man dayya Allah fi shababi dayya'ahu Allah fi shekukhati an gane da kyau ko duk wanda ya manta Allah lokacin da yake cikin samartaka to shi kuma Allah zai manta da shi lokacin da ya tsufa kada Allah ka samu mu kasance a cikin haka haka mu yi amfani da wannan matasan takarta mu shi yasa idan mun tsufa lokacin da muke buƙatar Allah shi kuma Allah sai ya zo ya kama na ɗauki na gaba shi nemi neman tsari na azaba ta kabari rawahu muslim wannan kenan suna daga cikin addu'o'in da ake bayan sallah wa an thawban radiyallahu anhu qala an karɓo daga thawban Allah ya da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance a idan sarafa min salatihi idan ya sallame daga sallarsa istaghfar Allah salatan yana neman tsarin Allah sau uku yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa qala sai ce allahumma anta salam ya allah kai ne aminci wa minka salam da gare ka aminci yake tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkokinka sun yawaita ya ma'abuci jaljala da karamci haka hausa suke fassarawa malaman zauri haka suke fassarawa ya ma'abuci jaljala da karamci an gane da ke ko da kaje jaljala ka san abun akwai wahala akwai akwai girma mana jaljala kamar wata ɗaukaka ce ta musamman shine jaljala al-ikram shi kuma shine karamci rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah ya ce aha me yace man sabbaha Allah duk wanda yayi subhanallahi dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah salatan wa salatina karo talatin da uku wa hamidallaha salasan wa salatina yace alhamdulillah shi ma 33 wa kabbarallaha salasan wa salatina kuma yayi Allahu akbar shi ma sau 33 fatilka 99 wannan yayi 100 ba dai 99 wa qala tamamal mi'a sai yace cikon 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan mi za a masa sai manzo Allah ce ghufirat lahu khatayahu to za a gafarta masa kurakuransa wa in kanat misla zabadil bahri ko da ko a ce ta kai kwatamkacin mi kwatamkacin kumfar teku an gane da teku iyakar mi iyakar yawa wannan kinai na muna muhimmanci na sallah na azkar bayan an kare mi bayan an kare sallah ashe da an sallame sallah ka tashi kai makanka asara shi yasa malamai ma suna tattaunawa da nafila da azkar kin bayan sallah wani yahi muhimmanci akwai ɗaya daga cikin abokanmu da ya bahasi akan wannan da nafila nafila da ake bayan sallah da zikirin da ake bayan sallah wanne ne yahi muhimmanci a cikin addini lokacin da suka zo suna wannan munakashar da suka tambayi ni sai nace musu azkar yahi suka ce dan saboda mi nace na farko a wurare da yawa manzan Allah ya kwadaitar da mu yan kare sallah muhimmi muhimmi mu yi askar a asali ma a wasu daga cikin ayoyi na alkur'ani malamai su fassara su da cewa askar ne ake yi misali fa idza faraghta fansab ay fa idza faraghta min salatika faq'ud wadhkurillah idan ka kare sallah ka zauna ka yi mi ka yi zikirin Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko da kuma hadisai da yawa wanda manzo Allah kun bayan wannan idan muka ɗauki askar na bayan sallah sun kumshi tsari daga Allah tsarin Allah da abubuwa masu yawa to ita kuma sallah ta nafila da zakai a cikin ta babu wannan askar da aka zano kun bayan wannan ita sallah wannan ta nafila ba ita kadai bace kana iya kai ta wani lokaci shi kuma askar wani lokaci ake yin sa da an sallame sallah an gane da kyau ko akwai kaida a wajen malaman malaman makasir suke cewa a subhanallah ka'idar na ina yawan faɗin ta yanzu na ta ɗan abin ga ta ɗan shige mini daga ba ina tuno ta zan gaya muku in ka rike wannan ka'idar to zaka iya jera ibadu wanda suka ci karo wanda zaka shinkinta wanda zaka fara yi wannan shi ake cewa fiqhu fiqhu al-ibada an gane dake ko ana fahimtar yanda zaka iya jeran ibadunka malai yake cewa a gaba mu yi da wannan tunda ya kusa karewa me hadisi na gaba yawwa ya wafi riwayatin a cikin wata riwaya wafi riwayatin wa an mu'azi dai ko wa an mu'azi ne ni ban ba ni da shi wafi riwayatin arba'un wa talatin ko jayyid a wata riwaya karo talatin da nawa talatin da uku da hudu Allahu akbar talatin da hudu ko nan ba babu ta ku gai sai in fassara wa fi riwayatin a cikin wata riwaya aha at-takbiru yawwa kenan a wata riwayar marmakon kai Allahu akbar 33 sai kai Allahu akbar 30 da nawa da hudu sai ya cika maka 100 kenan ba sai kai la ilaha illallah ba kenan ma'ana wannan siga siga ne kana da damar kai wancan ka cika na 100 da la ilaha illallah ko kuma ka cika na 100 da mi da Allahu akbar an gane da kyau ko anan bus kawo shi ba hadisi na gaba wa an mu'azi ko وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له للي من زال الله سيرا دا أمينة الله سكارة تبتا أغريس ياتي أوصيك يا معاذ إنا مك وسيا يا كي معاذ لا تدعن دبر كل صلاة كل صلاة kada ka bari a ƙarshen kowace sallah an taƙula ka faɗi Allahumma a'inni ala dhikrika ya Allah ka taimaka mini akan ambatonka wa shukurika da kuma godiya a gare ka wa husni ibadatika da kuma kyautata ibadarka rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wan nasa'i da imamu nasa'i bi sanadin qawi da sanadi mai karfi Allah yana gani wannan addu'ar ina jin dadin ta Allah yana gani ina yawaita ta kuma yawaita ta da nake alani dai a nawa gani ta zo min da alkhairi mai yawa wannan addu'in guda biyu ba ni mantawa da su ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata aini wannan addu'a lokacin da yayi kamata ka yawaita yin ta ko da yake ana yin ta kowanne lokaci lokacin da ka shiga matsala duk wani wanda suke ɗaliban wannan makarantar sun san matsalolin da na shiga alhamdulillah kuma Allah ya ka buɗe lokaci guda an gane da kyau ko to wannan addu'a tana ɗaya daga cikin sirri kai ma rike sirri an gane da kyau ko ga wannan shi ma kwanan ga yana cikin matsala rike wannan sirri na gaba shine lokacin da ka ji raunin ibada an gane domin kusan imani wanda ya saba da shi ya san imanin sa yara kuma ya san ya karu al-imanu yazidu wa yanqusu an gane da kyau ko to lokacin da ka ji na kasun nan ka ji imanin ka ya ragu yawaita wannan zaka ga zaka ga budin Allah ya so Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika shi karan shi nan wata wata ma'aifiyar mu ta turo mini ɗanta ta damu ɗanta shan taba yake ba ta da labari sai kwanan nan ta gano da yana shan taba hankalinta ya tashi da Allah in ba ta addu'ar da za ta yi ce in ba ta addu'ar da ita za ta yi sannan in ba ta addu'ar da za ta koya mishi yayi domin har ya saba yanzu barin ta gare shi akwai wahala an gane da kyau ko to shi addu'ar da na bata nace ta bashi ya zanyi wannan addu'ar tana daga ciki an gane da kyau ko wa an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla lam yamna'hu min dukhulil janna babu abun da zai hana sa shiga aljanna illa al-maut sai dai mutuwa رواه النسائي إمام النسائي رويتوسا وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنغنتاسا وزاد فيه الطبراني إمام الطبراني يا كارا أتكنسا وقل هو الله أحد دكما قل هو الله أحد wannan hadisi mai kenan falalar mi ayatul amma sai dai samun ta akwai wahala domin idan kuka ji annabi manzo Allah ya ce dubura kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla me ake nihi rayuwarka gaba ɗaya haka ke yi akwai wahala ko ba wahala akwai wahala bayan sallah mai sallah kowace sallah kai ayatul kursi har rayuwarka ta kare sannan zaka samu mi zaka samu aljanna kafa dai an gane da ke ko eh sauki ne amma dabbaka shi ke da wahala an gane da ke ko ma'ana abin da sauki amma sai dai mi lazimtar lazimtar ita ke da wahala misali misali alhaji ku da ke kiwon abin ga dabbobi nan kusa ana sallame sallah mai gadi ya kira ga dan rago na walle wallo in gani za a ruga da gudu ayatul kursi sai ta shaka shi to kun ga wannan kenan shi sa abin yake da wahala sosai amma akwai daga cikin magabata wanda haka suka yi su guda kawai yayi ratan wannan lokaci bai isa da in Allah nuna mana sati na gaba za mu bude da bayanin muhimmancin muhimmancin addu'o'in bayan kare sallah zan kamo ku wasu tarihin magabata yadda suke lazimtar askarkin bayan sallah don saboda musan muhimmancin su daga ci zan kamo ku wannan labari na wanda shi bai taba barin su ba sai su guda wa an malik ibn al-huwairith an karɓo daga malik ɗan huwairis radiyallahu anhu allah ya da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi rawahu al-bukhari allahu akbar jama'a ku yi kabbara wallahi wannan malamin littafin ya tahi da shi ne bit tasalsulil mantiqi ma'ana ajere ajere kaman ga kanan kana sallah ya kamata kai yanzu daga addu'o'i mi muka kare bayan mi bayan kare sallah to bayan wannan kuma ko da ka samu nakasu a cikin sallah sai ya ce maka manzo Allah ya ce ko kai sallah kawan mi kawan mi kaman yanda yi daga cikin yanda yake in ya zama in ya sallame ba tashi yake bai ta a zamna yake yi an gane da kyau ko kuma daga cikin abin da ya sama la liƙe da wannan dai nuna mana sal nau'in sallar da aka zano ya shahi maza da mata gaba ɗayan su an gane da kyau ko kenan yanda manzo Allah ya karantar ayi sallah da mata da maza duka haka za su kamar yadda mun taba gayin bambanci kaɗan ne ke da kai tsakanin sallar namiji da mace wajen sutura da wajen mi da wajen ɗaukaka murya an gane da kyau ko sai wajen sahu da wajen limanci wannan su ne kaɗan da wanda ko su a asali ba sa da alaƙa da sallah arkanus sala suna da alaƙa da wasu abubuwa ne wanda suke na can gehe far'iyat an gane da kyau ko insha Allah za mu dakata a nan amma Allah kai mu sati na sama za mu fara buɗe bayani da kamar yadda nace muku wannan askar kin dan saboda muhimmancin su a ƙarshe kamar yadda muka saba a kowane karatu muna liƙewa da wani ɗan abu da yake ci muna tuwo a ƙwarya ko kuma wani abu mai mahimmanci shine a saurara wani labari ne wanda na ji wanda na yi farin ciki da shi sosai shine akwai ɗaya daga cikin mawaka na niger shahararru daga ciki kuma ba idda babin ba? subhanallah ɗa biyu wanne da wanne wa an umar to ni nan ni nan malam baki wanga kenan wanga waga sai na sake wanga littafi kenan a tuna mini gaba sai mu sai mu ida shi tunda lokaci yayi ko sai mu ida su to mu like da wannan zancen da na fara kenan wani labari ne na gani wanda ya faranta min da rai kuma duk mutunan kirki in ji wannan labarin zai farin ciki shine akwai ɗaya daga cikin a mawaka wanda yake shahararru a nan Niger wanda ma ana mishi lakani da sarkin waka wanda ake ce ma baraki na ko wanda asalin sunansa shine mubarak dabarin da naji shine ya goge gaba ɗayan waƙe-waƙensa da suke akan kwantakinsa da kuma hotunansa gaba ɗaya wanda mutane da yawa sun fassara da cewa a dukkan alamu yana so ya canza rayuwa ne daga rayuwa ta waƙe-waƙe zuwa rayuwa ta alkhairi ko da yake har yanzu ba a ji bakinsa ba amma mu wannan za mu faɗi wannan ne don tana iya ya ji za mu iya cewa muna masa murna da wannan muna fatan allah ya dawamar da shi kuma abin da muka yi tsammani na zai sake rayuwa ne allah ya tabbatar masa da wannan domin muna so ya samu kansa a cikin abin da mu muke a ciki shine mi shine daɗi na imani ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kamar yadda muke so kanmu mu kasance shiryayyu mu kasance mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wani musulmi muna mashi fatan haka shi yasa da naji wannan labarin nayi farin ciki nace zan gaya muku shi dan kuma na san za ku yi farin ciki mu yi masa addu'a Allah ya dawamar da shi Allah ya sa abin da muke tsammani zaman to gaskiya domin tabbas a zahiri hanyar da yake akan ta a da ba hanya bace wadda dan musulmi ya kamata ya kasance akan ta domin kun ga shigar shi kun shi abin da yake na tafarki na wake-wake kuma wake-waken ma irin na na batsa da abin da ya kamata ko da yake akwai wanda suke dauke da wa'azi sai dai ba wa'azin ake kallo ba yanayin yadda abin ya gudana ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li an yamtali jawfu ahadukum qayhan yurihi da a ce ɗayan ku bakinsa ya cika da ruwan kurshi wanda yana masa wari duk inda ya zo ana jin warin nan ya ce khairun min an yamtali a shi'iran shi ya yi alkhairi da ya cika da waka inna lillahi wa ina yi lahiraju wazala ce bakinka ya cika da ruwan ƙurshi kana wari duk inda ka zo to shi ya yi alkhairi da a ce bakinka ko cikinka ya cika da mi ya cika da wake-wake sai nuna mi sai nuna munin wannan wake-wake kuma irin waɗannan irin su baraki na wallahi in suka kama hanyar gaskiya suka kama hanyar kwarai za su yi tasiri a da yawa daga cikin irinsu in suka kama tafarki dan ni ina ina daga cikin wanda nake ba shi shawara yayi karatu ya shiga ya shiga ya shiga da'awa don Allah ya ba sa fikira Allah ya ba sa baki to irin su in suna da'awa su ne zaka ji kamar irin su Kabiru Gombe da abin da ya kama da haka an gane da kyau ko muna mishi fatan haka kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara jawo hankalina da in yi wannan domin a Ramadan suna daga cikin wanda suke sallah masallacin mu lokacin Ramadan wajen kiyamul laili suna zuwa da shi da Abel Zamani an gane da kyau ko akwai guda daga cikin su ni da yake ban san su ba ina da jin sunayen su ne yara ma ne suke hodi ai baraki na da wai suna zuwa masallaci akwai guda ya taba ma ce in tura mishi kira'o'i na yana jin daɗi suna jin abel zamanin nan kowa ne ne to na faɗi wannan ne don saboda ina ganin akwai burbushin mi akwai burbushin mi a cikin su son addini domin duk wanda ya zo a masallaci wajen kiyamul laili ka san mi yana da mi akwai akwai burbushin son addini muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawwamar da shi akan wannan tafarkin Allahumma thabbithu za mu masa addu'a ta musamman mu insha Allah na san za ta isa a kunnuwansa Allahumma thabbit barakina ala tariqi sunna Allahumma thabbit barakina ala tariqi sunna Allahumma thabbit barakina wa rufaqaihi Allahumma اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين